الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne wanda ya daidai da daren sha ɗaya ga watan rabi'in al-awwal ta rabi'in al-thani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1428 daidai da 27 ga watan april shekara ta 2007 muna karatun littafin umdatul ahkam al-kubra ta al-imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba za mu tashi akan babu siwaki babin da ke bayani akan aswaki abinda ake nufi da aswaki shine tsabtace baki to in aka ce tsabtace baki ya sha bamban da tsabtace haƙora don da dama mutane suna fassara aswaki da cewa tsabtace haƙora a musulunci aswaki ya zo da shi shine tsabtace baki don haka za ka tsabtace haƙora za ka tsabtace hatta harshe waɗanda duk suna daga cikin abubuwan da baki yake ɗauke da su za mu zo mu ji yadda ake wa baki a haƙora aswaki haka ake wa harshe ainihin aswaki to babu siwaki babu da ke bayani akan tsabtace baki الحديث السابع والستون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه حديث نفس التند بقوي صحابي أبو هريرة الله مدعوك تنسل كي قال مش يرضاه yace ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala annabi yace laula an ashqa ala ummati ba dan kar in tsananta wa al'ummata ba a ƙasa malam samir yace wa fi riwaya almu'minina a cikin wata riwaya ya zo da cewa laula an ashqa ala almu'minina ba dan kar in tsananta wa mu'minai ba kaga anan ummatu al-ijaba yake nufi wato al'umma shi waɗanda suka amsa mushi kira ba don kada ya matsa musu ba la'amartuhum bisiwaki da na umarce su da yin aswaki wato da gyaran bakin su inda kulli salatin a duk da za su yi sallah to ba don wannan tsanani da zai biyo bayan in an ce a yi aswaki a wurin kowace sallah ba malamai suka ce da yin aswaki ya zama wajibi amma da yake zai zama akwai kuntatawar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hasashe a kai to sai zama mafi yawancin malamai suka ce yin aswaki sunna ce mustahabbiya a wurin kowace sallah muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi al-imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisi a lamba ta 887 muslim kuma a lamba ta 252 الحديث الثامن والستون حديث نبت ستين تقوس وعن هذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه Huzaifatu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance idan ya tashi da daddare zai yi sallolin dare zai yi ibadojin dare ya shusu fahu abin da yasa Allah so ka fahimci hakikalin ma'anar qiyamul layl ma'anar qiyamul layl ba ta nufin sallah kadai in ka tashi kai karatun alqur'ani da daddare kai qiyamul layl in ka tashi kai zikiri da daddare kai qiyamul layl in ka tashi kai sallah din ma qiyamul layl ce don annabi ya tashi domin yin kiyamun laili wato ibadojin dare yana ainihin wato goge bakin shi da aswaki wato da icen aswaki muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito shi kaga wannan yana daga cikin dalilan da yasa na fassara aswaki da hausa shine akan gyaran baki domin da sahabin ya ce ya shusu yana goge sahu bakin shi tare da cewa zai iya nufar haƙori din amma kamar yadda za mu zo mu ji sunna za ta bayyana mana annabi sallallahu alaihi wasallama yana goge haƙori din kuma yana goge wasu ɓangarori daga cikin baki din muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi al-imam al-bukhari ya rawaito shi a lamba ta 245 muslim a lamba ta 255 da kuma lamba ta 47 sai malam samiru yace wa qala al-musannif fi sughra shi mawallafin wannan littafi alhafiz abdulghani ibn abdulwahid ya faɗi a cikin littafin umdatul ahkam as-sughra yace yashusu ma'anar yashusu din nan ma'anahu yaghsilu yana wanke baki shine ma'anar yashusu ina fata an gane yuqalu shafahu a larabci ana cewa shafahu ya shusuhu wa masahu wa musuhu idza ghasalahu idan ya wanke bakin sai a ce shafa ya shusu yana wankewa haka kuma yana cewa masahu da sabo masahu yana wanke ya wanke baki ya musuhu yana wanke baki idza ghasalahu وزاد المصنف رحمه الله في الصغرى حديثين هنا akwai wani tsari da samir ya ɗauka wajen yi wa wannan littafi aiki shine yana ƙoƙarin haɗa tsakanin wannan littafin da kuma shi umbatul ahkamu shura wadda aka sani idan ya gama kawo in ya gama tahqiqin hadisan da malamin ya kawo a ƙarƙashin babi idan a irin wannan babin da ke cikin umbatul ahkamu shura in akwai hadisai ƙari waɗanda anan malam bai kawo ba sai samir sai ya kawo maka su sai zama ƙarshe kenan in ka tattara ka mallaki wannan umdatul ahkamul kubra tare da tahqiqin ka a wannan babban bugu naka to kana dauke da kubra din da sughra din gaba ɗaya kenan ina fatar mun gane yace to ga hadisin da malamin ya ƙara a nan guda biyu hadisi na ɗaya daga cikin shine hadisi na 21 a cikin littafin umdatul ahkamul sughra an aisha radiyallahu anha qalat دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وانا مستندته الى صدري عائشة تتسي عينت عبد الرحمن أن أبي بكر يا شبو أينه يسعى من جن الله صلى الله عليه وآله وسلم أهال من جن الله باش دلاسيا وانا كشن جئ أجكين كرجينا عائشة النبي أنا كنتين كشن جئ أجكين كرجين عائشة وما عبد الرحمن سواك رطب yastanni bihi abdurrahman kuma ya shigo da wani danyen ice yana goge bakin shi fa abaddahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu sai manzo Allah ya kwalla wannan aswaki ido yana ta kallon aswakin amma ba da mai magana saboda rashin lafiya ya kai mutuka baya iya yin magana amma da ya kallara ido akan abin Aisha da yake ƙwararriyar mace ce wadda ta goge game da zama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tace fa'akhadtu siwaka sai na fahimci cewa to manzon Allah yana son aswakin nan ne amma babu yadda zai bayani shine sai na karba daga hannun yayana fa qabintuhu sai na karya shi biyu wa tayyabtuhu na tauna shi na gyara bakin shi ya laushi thumma dafa'tuhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi sai na miƙa manzon Allah sai ya gyara bakin shi ya goge bakin shi tace wa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu tun da nake ban taɓa ganin manzon Allah ya yi amfani da aswaki as kyakkyawan amfani da aswaki irin wannan lokacin ba fama da an faraga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam rafa'a yadahu aw isba'ahu thumma qala fi rafiq al-a'la tace manzon Allah yana gama goge bakin shi sai kuma na ga ainihin wato ya daga yatsan shi ko ya daga hannun shi wato ko dai hannun ya daga gaba ɗaya haka ko kuma yatsan shi kwaya ɗaya haka ya daga ثم قال سنجياتي في الرفيق الأعلى zama da abokai maɗaukaka zama da abokai maɗaukaka salasan hasso uku wato a wannan lokacin Allah ya ba shi zaɓi kamar yadda hadisin Bukhari da Muslim wanda sahabi Abu Sa'id al-Khudri suka ya ruwaito yace wata rana manzon Allah rashin lafiya ya tsanani gare shi sai ya sa a fito da shi aka fito da shi har ma baya iya tafiya sai da aka riko kafadin shi aka ba ka zaunar da shi akan mimbar yana ɗaure da bakin rawani manzon Allah ya jawabi ya ce ban taɓa jin daɗin abota da zamantakewa da wani mutum da jikin shi da dukiyar shi da shi kan shi ba irin abubakar ya ce don haka yau duk wata ƙofa da ta shigo masallacin nan daga gidan wani daga kusurwa wani a toshe ta aba ƙofa abubakar ya ce kuma da a ce ana zuwa wurin Allah da wani aboki tare a riƙe shi a tafi da shi ce da na riƙe hannun abubakar mun tafi ya ce amma abubakar kai ɗan uwana ne to a wannan lokaci sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya wata magana a dunkule wadda wannan hadisi shi ya fassara ta sai ya ce Allah ya baiwa wani zaɓin ya zauna tare da jama'a ko ya tafi gurin shi sai wannan bawan ya zaɓi ya tafi ya zauna tare da shi shine sai amfani da kalmar arrafiqul a'la a can to abu sa'id ya khudri yace mu da yake yara ne matasa ba mu ma gane mai annabi yake nufi ba ashe annabi yayi iltifat ne wato a balaga shine ka zo magana akan ka sai ka kawar da magana sai ta koma kan wani ko ka zo magana kan wani sai ka kawar da ita ta koma kan wani wanda ba shi kake magana a zahiri da yace Allah ya bai wani zaɓi yana nufin shi kanshi shine bawa to abubakar da yake babban malami ne dattijo ne nan da nan sai sauri ya hasaso mai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi sai ya fashe da kuka ya fahimci cewa manzon Allah ya zaɓi cewa ya rasu kenan ba ya zauna cikin sahabbai ba tun da aikin shi ya ƙare sai abu sa'idin ya ce da shi da yara makamantan shi sai kuma suka ce me yasa wannan dattijo abubakar kuka yo Allah ba wani baya zaɓi baya ya zaɓi ya je ya zauna da Allah kai kuma sai ka fashe da kuka ina ruwanka abu sa'id al-khudri yace sai daga baya da manzon Allah ya rasu ba da jimawa ba sai muka fahimci ashe abubakar ya gano fassara abin da annabi yake nufi sai yace wa kana abubakar a alamana abubakar da ma biya shi ne ilimi ma'ana wanda ya fika ilimi yakan hasaso fassara abin da nan da nan kai baka gano shi ba to anan wannan hadisin sai ya fassara wancan da yake cewa sirra fiqil a'la wato manzon Allah ya zabi ya tafi ya zauna da abokan zama maɗaukaka sun maƙaba sannan suran shi ya cika sallallahu alaihi wasallama wa kanat taqulu aisha ta kasance tana cewa mata baina hatinati wa batinati manzon Allah ya rasu tsakanin kirjina da kuma hannayena ko kuma ya rasu tsakanin kirjina da kuma cinyoyina sallallahu alaihi wasallam an aisha ta kasance tana faɗin haka don wannan mukami ne gare ta daraja ce gare ta shine har take rera wa kanta waka tana cewa quduban nabiyyu wa mata baina tara'ibi fa hasbi bi hadha mafqaran wa kafani wal baitu baiti wal makanu makani tace an dauki ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya rasu yana tallafi a hannuna tace fa hasbi bi hadha mafqaran wannan ya ishe ni alfahari duk daraja na gama samu ya ce wakafa ne kuma wannan ya ishe ni ko ban samu wani mukami ba a duniyan nan a matsayina na aisha aka ce kadai da manzon Allah ya tashi rasuwa Allah ya ɗauki ran shi ne a hannuna ta ce wallahi wannan daraja ta ishe ni sai kuma ta ce wal baiti baiti to kuma gidan da ya rasu a gidana ne wal makanu makani makwancin da aka yi mishi kabari nan ne makwanci na in zan yi bacci to a gaya mini kuma wace ce ta samu daraja irin wannan a duniya da lahira gaba ɗayan ba aisha ba sai Aisha as-Siddiqatu bint as-Siddiq al-Akbar Allah ya kara mata warda to kun ga hadisin farko da malam ya kawo wanda yana cikin sahih Bukhari a lamba ta 4438 wa fi lafzin a cikin wani lafazi tace fara'aituhu yanzuru ilayhi sai na ga annabi ya kallara wannan aswaki yana kallo wa araftu annahu yuhibbu aswaka ni kuma na san yana son aswaki fa qultu sai na ce da shi akhuduhu laka in karɓo maka ne fa asara bi ra'sihi sai ya nuni da kanshi sai ta fassara ta ce an na'am sai ya ce eh da ka kenan sai malamai suka ce ana magana da ka ana magana da gira ana magana da hannu ma'ana alamomin motsi suna iya zama magana ko da kotu aka je mai gida ne ya kira matar shi ya ce wance tafi gidanku sai ta ce a ka sake ni sai kaɗa kai haka idan aka je kotu in ya ce shi bai ce ya sake ta ba in ta tashi gabatar da shaidu sai ta ce ai da na ce ka sake ni sai kai haka kuma suwana suna wurin suwana kun ga san da ya haka in suka ce eh sai alƙali ya ce saki ya tabbata ka ce eh kenan an fassara gyaɗa kanka da cewa na'am ala haddi qawli sha'ir asharat bi tarafi al-ayn khifati ahliha إشارة مهزوم ولم تتكلمي فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا فأهلا وسهلا بالحبيب المتيم ya je ta da wurin budurwar shi iyayenta ba su so su ne mata fada akan shi kuma sai ga gogon ya bullo yanzu ma kaga aiki da cikawa kenan to amma kuma tana son abinta ba ta so ta bata mishi rai amma kuma ba ta so ta bata wa iyayenta rai to yanzu halaye guda biyu masu karo da juna in ta ce mishi maraba iyayenta ba su ce a kaga yar banza ne miki fada akan shi kuma tuna mishi maraba idan kuma ta shiru ba ta yi mishi maraba ba ita kuma tana ga ba ta kyautata ba to sai ta jefi tsuntsu biyu da dutse daya da gogon ya zo ba ta so ta ce maraba ba baka katta bata iyayenta rai amma ba ta so ta shiru sai ta daga girarta sai ta kada shi kuma da yake ya kware a wajen mai bayya shi ma ko ya iya soyayya ya san kan abubuwan sai ya fassara wannan kada girar da ta yi shine yake asharar da tarafil aini sifata ahaliha ta yi nuni da gefen idanta da girarta saboda mai saboda tana tsoron iyayenta isharata mahazinin amma ta sadda ta kaɗa abin nan ɗin to ta yi a cikin ɓacin rai don dai ta yi mara ba amma baka in fahimci komai daidai na ni kuma in kawo hannu kaza kaza kaza kaza kaza shine khifata ahliha isharatu mahzunin wa lam tatakallami yace san ba ce magana ba fa aiqantu ni kuma sai ne fashin baki na tabbatar da cewa anna tarafa shi gefen idon nata kad qala marhaban ya ce min maraba fa ahlan wa sahlan maraba lalai bil habibul mutayyani da masoyi wanda ake neman a wurin shi sai gashi ya wai duk fassarar wannan daga gewarta ne to in ka je kana karatu a cikin babin alƙalanci a cikin ilimin usul fiqi a cikin maganar shari'a da sauransu sai ka ji an ce duk ana iya zartar da hukunci da abubuwa na ishara in dai ya tabbata abu ne wanda jama'a sun kai ga fahimtar shi da wannan ne wasu malamai suka ce ana iya naɗa daidai ya zama alƙali daidai ya zama alƙali za ka gane muhimmancin wannan magana sun yi tafiye da shekara dubu ɗaya yanzu da yanzu ilimi na dobanci akwai har in ana labarai za ka ga wani ya zauna yana kwatantawa wannan kwatancen da yake yadda kake fahimtar labaran haka shi ma daidai shi ya zauna yake fahimta in suka je suka zauna yadda kuke zama kuna cece kuke da baki haka za su zauna su ma suna mai da martanin labarin wane yana cewa kai baka fahimta ba wane yana da hannu suna kwatantawa da ya ya din suna gane junansu ina fatar mun gane الشاهد أمان سيتكسي قاشي سي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يميني دكانشي يتي نعم أوان دي كرانتا أكسفورد لتتفين برامري أكون بادي أتكين ما جيب بكتيري نكو بكتيري نكو أنيني أكتي why the lizard knocks their head me yasa kadangare ke kada kansu ne to tafi za ka je ka gane me yasa dangala gwado yake haka ya ka karanta oxford ka bi wannan magana ce to anan abin da zamu cire anan kaga Aisha mace ce hazika to haka ake son duk mata aure ta tsaya ta makalci ta kuma fahimci halin mijinta tace ta san Annabi yana son asuwaki amma yanzu an kai lokacin ya shiga halin da baya iya magana da ta ga ya kwallara ido yana kallo sai ta mishi ta faɗa mishi ta tambaye shi kana so ne sai ya nuna da ka sai ta gane haka lafzin bukhari yace lafazin bukhari a ainihin lamba ta dubu hudu da ɗari hudu da arba'in da tara wani musulmin nahawahu nahawahu musulmin na yana da waya irin wannan ƙuntu sai ni samiru na ce hada wahamin min alhafi rahimahullah cewa muslim na ya ruwaito irin wannan yace kuskure ne buhari ne kaɗai ya ruwaito kun ji hadisin farko wanda malam abdulgani ya ƙara a cikin umbatul suwara حديث نبي شنا حديثنا عشرين دبيو أتكلم لتاسع أمة الأحكام الصغرى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك أبو موسى الأشعري يتي ناجور من ذن الله صلى الله عليه وسلم سنسام ينعيم أسواكي قال يتي وطرف السواك على لسانه gefen asuwakin wato abin nan bakin asuwakin yana cikin ainihin harshen shi ya kuma yana cewa wato yana ƙaƙaro abubuwan da suke ƙoƙarin su shige yana ƙoƙarin dawo da su to a shahid a nan kamar da wannan riwaya take ishara wata riwaya ta fito ta fassara shi ne yana goge harshen shi wato kamar da ake goge haƙori haka ake goge harshe shi yasa za ka ga ko a health science ko health education ana koyawa yara sai ga ana nuna musu ga yadda ake goge haƙori harshe ma ga yadda ake goge shi ina fatar mun gane waswaku fi fihi aswakin yana cikin bakin shi ka annahu yatahawwa'u kamar yana kokarin kakaro amai buhari ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 244 da kuma muslim a lamba ta 250 da ainihin hudu Allah ya taimaka to sai mu koma cikin matini insha Allah na wa alaikum salam na kankarwa ba ai shi ne muka tattauna matsalar kwanaki cewa makasudin asuwaki ɗin shi ne tsabtace baki saboda haka da fatar in Allah so duk abin da ya tsabtace maka baki yayi din insha Allah sai dai kamar yadda aka fi so an fi son amfani da itan arak itan arak shi ne duk wani ito mai laushi wanda ba zai ja maka rauni a baki ba kuma zai kai ga kankarewa ba tare da ainihin wata matsala ba الحديث التاسع والستون وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك daga مقدام بن شريح yace ya karbo daga baban shi shuraihin shuraihi yace ya tambayi aisha Allah ya kara mata yarda jama'a kun yadda ake ilimi wanda yake da ilimi shi kake zuwa kake tambaya miqdamu yace ya karbo daga mahaifin shi shi kuma mahaifin tabi'i ne shi kuma yace ya tambaya aisha aka ce fatu da shi ila ya utai shi wanda bai da abu ba ya iya baka duk yadda ka so na ka samu ilimi a wurin shi sai dan bai da shi dole ka haƙura ka tafi wanda ba shi ka so ba ka ba in shi yake da shi dole ka karba ina fatar mun gani balle ka samu inda ba ka samu ilimi na ɗaukaka ce to amma ƙalubalen samarin ahalus sunna dole su tashi su karatu domin gaba a samu malamai na ahalus sunna yadda zai zama ahalus sunna ba za su buƙatu zuwa ga wasu lalatattu domin nemo ilimi ba wannan shine ƙalubalen da ke kan dukkan musulmin ahalus sunna in ba haka ba sai ka je garin nemo ilimin saboda babu mutanen ku masu shi sai ya zama sai ka tafi sai ka da virus kuma sai ka da cutar kanjamau ina na na cutar kanjamau bid'a ko shirka ko son zuciya ina fatar mun gani amma in ɗalibai matasa na ahalus sunna suka tashi suka yi karatu sai zan ahalus sunna suna da mustaqbal kenan shekara goma shekara ashirin ne zuwa cewa malami ɗaya zai iya kyankyashe ɗalibai hamsin su kuma hamsin ɗin nan kowane ɗan ya zai kyankyashe hamsin yaya tafiya ta yi kyau to amma da su karatun ba fa ba za a samu haka ba don haka sai zama kullum ana cewa larura ne a jerin ɗan bidiyo a karatu Allah ya kiyaye Allah raba mu da wannan larurar duniya da lahira yace ya tambayi Aisha yace mata bi ayyi shay'in kana yabda'u sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza dakhala baitahu idan manzon Allah ya shiga gidan shi da me yake fara yi da zaran ya shiga gida kalan sai ta ce biswaki da aswaki wato da zaran ya shiga gida sai ainihin ɗauki aswaki sai goge bakin shi wannan shi ne saboda canzawar baki ko saboda shiru ko saboda yawan maganganu ko saboda haka ko kuma tafannunan wanda shi ne aqrab shi ne in ka shiga gidanka sai ka ɗauki aswaki kaga duk wannan yana buƙatar ya zama komai naka a tsare kenan in gidanka ya zama barranka da mani ta shiga baka ma san ina mabudin ɗakin ka yake ba ina ma kaza ina ma kaza ina asuwakin ka dole idan ka mazama komai yana bisa kan tsari sai kana shiga sai kai asuwaki din Niman ya ce akhrajahu Muslim al-Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi ga shi nan lamba ta 253 Allah ya taimaka الحديث السبعون حديث سبعين عن أبي بكر الصديق عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب أخرجه أحمد في مسنده بدا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الله يكارى مش يرضى أبو بكر الصديق يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله في راد أمنتم الله استبتع جريش ياتي السواك مطهرة للفم shi aswaki tsarki ne ga ainihin baki wato tsarkace baki ne wato yayin da waɗancan hadisai suka zo suke bayyana mana wuraren da ake son yin aswaki da lokutan da ake son yin aswaki ina fatar mun gane domin kuka duba hadisin farko yana nuna mana cewa sadda aka tada ikamar sallah kafin ai kabbara harama lokaci ne da ake son yin aswaki kafin lokacin alwala ma lokaci ne da ake son yin asuwaki da dai wasu wurare da yawa waɗanda sanannu ne kuma za mu zo mu ɗan ƙara bayani a kansu sai wannan hadisi na biyu shi kuma yake nuna mana lokuta can yana nuna mana wurare wurin sallah wurin alwala da makamantansu ko wannan kuma ya nuna lokacin da annabi ya tashi zai sallar dare yana yin aswaki wannan da maza makaranta haɗa zai ke nuna sabda ya shigo gidan shi yana yin aswaki kaga ba a ƙayyade a nan ba ko da rana ne ko da daddare ne ko da safe ne ya shiga gida sai ya karba asuwaki yayi kaga wannan yana nuna yadda annabi yake kula da tsaftar baki saboda ka duba da kyau ka gani duk inda abinci yake dabbala kai da komowa in ba a kula da shi ba sai ya fi ko ina ɗoyi baki dubura wurin wanke wanke ka auna waɗannan abubuwan guda uku ka gani da baki da dubura sannan sai wurin wanke wanke in ba a kula da waɗannan wuraren sai sun fi ko ina wayi ina fatar an gane don haka ana kula da baki sosai ana kula da dubura sannan ana kula da wurin wanke-wanke jama'a mun fahimci wannan kuma duk wurin daddala abinci ce mun gane wannan da kyau ko to sannan kuma wannan hadisin sai zai bayyana mana fa'ida ta yin aswaki daga cikin fa'idodin aswaki shine akwai tsabtace baki shi jama'a ba shi daga cikin sunna kenan musulmi ya bar bakin shi yana ɗoyi yana wari har yana cutar da mutane yadda in yazo yana magana bakin na yanki mutane na kau da kai ko yana magana bakin na ɗoyi mutane na kau da hancinsu sannan kuma na daga cikin fa'idar yin aswaki marbatun lirrabbi yana yardar da ubangiji maɗaukakin sarki akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da shi fi musnadihi a cikin littafin shi kitabul musnad ina fatar an gani a kasan nan samir yace sahihun bi shawahidihi wannan hadisi ya inganta amma an haɗa shi da hanyoyin da za su tsara shi da shi rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito a lamba mujalladi ta ɗaya ainihin wato shafi na uku da kuma shafi na goma min tariki hamad ibn salama ta hanyar hamad dan salama an ibn abi atiq ta hanyar ibn abi atiq an abihi an abi bakar bihi ya rawaito daga abu bakar kuntu ni samir na cewa hada sanadin rijali hu fiqatu wannan isnadi mutanen da suka rawaito hadisin amintattu ne illa annahu munqati'un bayna walid ibn abi atiq wa baina abu bakr sai dai akwai inqita'i dama ana kin karban hadisi saboda illoli biyu ne manya illar farko ita ce kasance al-mardudu li sababi ta'anin fil rawi ko kuma ya zama al-mardudu li sababi saqatin fil isnad to yayin da ya zama ya kubuta daga magana ta'an a cikin mai riwaya sai dan an samu sakati wato a tsakanin mahaifin ibnu abi atiqin da abu bakr bin siddiq wanda yake ya rawaito da gare shi to an tabbatar da rashin saduwarsu فضلا أن خطئ حماد بن سلمة فيه sannan kuma ga kuskuren da hammadu dan salama ya a cikin ruwaya wannan hadisi idan hadisi rawahu gairuhu domin ba shi yarwaito hadisin da wani yarwaito hadisin fa qalu fihi amma da suka sai suka ce an ibn abi atiqin an abihi an aisha wa huwa sawabu kama fil ilal kun ji yadda asalin ruwaya take daga ibn abi atiqin daga mahaifin abu atiq shi kuma daga aisha ita kuma aisha daga mahaifinta a siddiq in fahimta to kun ji asalin yadda ainihin hadisin yake amma sai hammadu dan salama da ya zo sai ainihin yace daga ibnu abi atiqin daga baban shi daga abubakar siddiq sai wan shi hammadu dan salama shi wannan kuskure sai yace an samu gyaran wannan kuskure ne a cikin kitabul ilal na al-imam ibnu abi hatim ar-razi a mujalladi na ɗaya shafi na sha biyu والعلل بمتاشن العلل مع الإمام الدار قطني مجلد نتايا شافي نتايا بيودة سبعين دبقوي waɗannan littattafan bai kamata a ce ɗalibin ilimi mai bincike game da ilimin hadisi bai same shi ya karanta su ba kitabul ilal na al-imam ibnu abi hatim ar-razi mujalladi tara ne kitabul ilal na al-imam ad-darqutni an buga shi bai wuce shekara hudu da bugawa ba mujalladi goma sha bakwai ne waɗannan littattafai za su taimake ka wajen gane matsalolin da ke cikin hadisai da yawa kana buƙatar ka same su kuma ka zauna ka kafa kanka ka karanta su Allah ya taimaka in zara ta'aliqat tani sai yake ka duba ta'aliqin nan mai zuwa akwai wani ta'aliqi wanda zamu zo mu karanta insha Allah to a ci gaba da sama sai yace wal bukhari fi sahihihi an aisha ta'aliqan kun ga haka ana ku eh bukhari na ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi sahih daga aisha amma ta'aliqan bai ambaci isnadi ba sai a ƙasa samir ya murmurai ce sahihun amma ya inganta bukhari ya ruwaito shi a mujalladi na hudu shafi na ɗari da hamsin da takwas tare da sharhin bukhari na fatuhul bari mu'allaqan ya kawo shi bai ambaci isnadi ba majzuman bihi amma kuma kai tsaye ya danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan na ɗaya daga cikin alamomin da ke alamta cewa hadisi ya inganta in ka shi a haka a cikin bukhari ba isnadi ووصله ابن أبي شيبة ووصله آه بسند صحيح أحمد الإمام أحمد ياكا وانا حديث ده إسناد صحيح المجلد نشد شافي نا أربعين ده بقوي بشافي نا ستين ده بيو بشافي نا تريد عشرين ده هدو بشافي نا تريد ده تلاتين ده تقوص والنسائي ده الإمام النسائي المجلد نا شافي نا قوما والدار قطني ده الإمام الدار قطني المجلد نا شافي نا تريد ده سبعين ده هدو وابن خزيمة بقى الإمام ابن خزيمة أتكن عينه لمبا حديثي تدري إيه ده تلاتين ده بيار وابن هبان بقى الإمام ابن هبان لمبا حديثي تدبو إيه ده ستين ده بقوي وغيرهم ده وقال اسمع لمن باكي إيه بسر ويتوان من حديثي sai sake cewa kuma wanzur ta'liq sabiq ka duba kuma ta'liqin da ya gabata in ka hada da wannan sai ka tabbatar da cewa lallai wannan hadisin ya inganta ina fatar an gane amma ku duba yau hadisin wata alama a nan eh dalili akan ya tabbatar da ingancin kenan ina fatar an gane dama ya ce a cikin wannan kifa a karama duk wanda ya bari to ya inganta kenan ko wanda kuma ya mai alama ba ishi ko munkari ko abin nan to haka gwargwadon hukuncin da ya faɗi to jama'a kun ji dangane da abin da ya shafi aswaki ko abin da muke cewa jama'a ya kamata mu gane muhimmancin waɗannan karatutukan ba an taru ne kawai a wasa jini a ji a tabbara a wuce ba abin da ake so aiki wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da ke fassara cewa addinin musulunci addini ne na tsafta ka tsabtace bakinka ka tsabtace tufafinka ka tsabtace hannunka ka tsabtace kafarka ka tsabtace al'aurarka hammatarka duk ka tsabtace waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana karka wuce kwana arba'in baka aske gashin hammata da gashin mara da ƙubba ba in ka so samu ne so ake duk mako ka yi haka wato duk ranar juma'a ita ce ranar idi na mako yayin za ka yi aski ka gyara kanka ka gyara gashin hammata ka gyara gashin gaba ka gyara kumba hannu da ta kafa ka tsabtace jikinka ka yi wanka in so samu ne duk mako ake bukatar haka kun ga daga wannan za ka gane yadda musulunci yake ba da muhimmanci game da tsabta saboda haka kazanta ba ta da wata alaka da bin ainihin addini kazanta kuma ba alama ce ta walittaka ba alama ce ta malamta ba amma tsabta ita ce alama ta imani Allah ya taimake mu باب المسح على الخفين babin da ke bayani akan shafa akan hufi guda biyu abin da ake nufi da hufi jama'a shi ne wani yanayin takalmi ne wanda yake akwai yadda ya kama da takalmin ruwa akwai wanda ya kama da takalmi kuma kan ba irin na 'yan makaranta ya yi kama da takalmin ruwa don yana da ƙwauri kamar yadda ka ga takalmin ruwa yana da ainihin ƙwauri har zuwa sama ko to hufi ma yana da wannan amma ba lallai ba ne don akwai hufin da ba lallai sai ya zan yana da wannan ba amma mafi yawancin hufi za a yi shi haka sai a yi shi da azargagi kamar yadda ka ga takalmin ruwa har zuwa ainihin ƙwauri sannan ƙasa kuma ba shi da dunduniya kamar takalmi mai ƙafa ciki sai dai shafaffiyar dunduniya kamar safa ko kuma kamar takalmi canvas ana yin na fata ana yin na yadi ana yin na yul ana yin na kirtani zaren buhu kenan duk ana yi to shari'ar musulunci ta yadda in ka zo za ka sanya hukunka sai ka alwala ka wanke kafa ka sai ka kawo hukunka kasa sai ka ci gaba da shafa akan hukun naka duk sanda ka zo yin alwala ba sai ka cire hukun ba sai ka bangalo ruwa sai ka shafi saman shi idan mazaunin gida ne kai ba na tafi ba za ka yi haka tsawon yini ɗaya da kwana ɗaya shine in ka fara yanzu da sallar asuba har sai sallar asuba ta sake dawowa kenan ina fatar an gane idan kai matafiye ne ko kana kan hanya ko ka isa inda ka je ka sauka amma dai wato kai bako ne a wurin shari'ar musulunci ta baka damar kwana uku da yini uku su ne awanni saba'in da biyu a waɗannan lokuta duk sanda alwalaka ta kare in ka tashi alwala sai kai alwala in ka zo ba za ka zaro kafa ka ba sai ka shafe ka kawai allahumma sai in janaba ce kai idan janaba kai dole sai ka cire hufin kayi wankan janaba daga cikin ka'idodi dangane da shafa akan hufi jama'a shine ka'idar farko ita ce ya zama hukki ko ya zama safa ko kuma jaurab hukki da safa da jaurab duk kusan abu ɗaya ne kamar hula ce a ce bara a ce haɗar kada a ce kaza misali mu haɗa a banki duk dole ne ne huluna ne jaurab asalin hukki ɗin ne amma na kyauta ne akan kira safa da wannan sunan tare da a zamanance yanzu an fi kiranta da ainihin lasifa ko makamantan haka sannan ka'idar ita ce ka yi alwala sannan kasa to in mazaunin gida ne kai sai ka ɗibar wa kanka wuni ɗaya da kwana ɗaya ga bayanin yadda yake a ce ka zo za ka yi sallah asuba ne sai kai alwala sai ka kawo hufin ka kasa to in ka zo sallah a zahar sai kai alwala ka tsaf in ka zo wanke kafa kawai sai ka dangwalo kafa sai ka zo sai ka shafi saman hufin zan kusanta mana insha Allah ta'ala da ake yi idan ka zo sallar la'asar ma haka ba za ka cire hukunka ba idan ka zo sallar magariba da isha haka in ka zo kwanciya za ka iya kwanciya da abinka idan ka kwanta da abinka wata asibar ta ɓullo to abin dube shi ne in ka yi bacci to ka ga tusa alwala ta faru alwala ta kanye ranar in ka zo za ka sake sabunta alwala ka wanke kafa kasan nan ka saka kafaka a cikin hufi amma na ce misali ka kwana ba kai bacci ba kuma ka kwana da alwalarka ko a ce sha biyun dare ka tashi ka alwala ka ci gaba da salloli har gari ya waye da haka zo sallar asuba sai zan kana da tsarkinka kana da alwala kenan ko to anan wannan alwalar taka duk da ike adadin shafa akan hushin ya ƙure ya ƙare maka amma tun da ya ƙare maka tana da alwala to za ka iya yin sallah da wannan alwalar wato ƙarewar muddar shafa akan hushi ba ta warware alwala mun da wannan ana shafa akan hushi ko da ya gaggo ne ya je ko ta sama ko ta ƙasa matuƙar dai za ka iya sa shi ka yi tafiya da shi amma matuƙar za ka sa shi a ga cewa wannan ya ba hufi ba ne a ga cewa wannan azargaji ne kasa a kafarka amma in dai har za a fahimci cewa wannan hukki ne kasa kuma kana tafiya yana ɗauke da kafarka ba wai kana ɗaga kafa yana faɗuwa kana mayarwa ba to wannan ba za a kira shi hukki ba matuƙar ya zauna a kafarka to za ka iya shafa a kan shi sannan kamar yadda na faɗi za mu zo mu ji mafi ƙararar shafar sama ake ba a shafar ƙasa hadisan da suke magana akan za a shafi ƙasa malamai sun tabbatar da rashin ingancinsu bayan wannan safa dangane da hutu ba a ce za ka yi alwalar bayan sallah asuba da kai alwalar bayan sallah asuba sai ka taho za ka shigo masallaci sai wani misali a ce damuna ce ruwa ya kwanta a hanya sai ka ga cewa kakka shiga cikin ruwa ko taɓo da hufin naka sai ka kwaɓe hufinka da ka zo sai kai tsalle daga wajen masallaci sai ka durgo ciki ko ka samu wani wuri ka kewayo cire hufin da kai ko na minti nawa ne ko na awa nawa ne in dai alwala ba ta karye ba za ka iya zuwa ka mai da huffinka sai ka ci gaba da sallah da shi ko mun fahimta ga bayanin da zai ƙara fito da wannan shine ka yi alwala ka sa huffinka sai ka yi sallah asuba za ka yi sallah asuba sai ka zo ofis ko ka zo shago a kasuwa sai ka cire da ka cire sai ka ci gaba da harkarka ta ofis ko ta shago sai ka kira sallah a zahar kana da yaƙinin alwalarka ba ta kare ba sai ka ɗauko hissinka sai ka sa an fahimta sai ka tafi sai ka yi sallah haka ina fatan mun gane wannan ko kuma kana da yaƙinin alwalar ta kare sai ka ɗauko hissinka sai ka sa sai ka zo ka alwala sai ka shafa a kan shi don duk kana cikin wannan muddar ne har yanzu muddar ba ta ƙare ba lokacin bai ƙare ba ko kun fahimta jama'a ko wani babban malami mai suna al'allamatu jamaluddin al-qasimi ya rubuta littafi sunan littafin al-mashu alal khuffaini wal jawrabaini الشيخ محمد ناصر الدين الألباني تعليقي كما يكتب وصف فائدوجي على تافي يسامشي تمام المصح في أحكام المصح نكون أتكلم تافي شميسونا تمام المنة في التعليق على فقه السنة da fatawa fil masih alal khuffaini ta babban malami al'allamatul usaimin Allah ya gafarta musu waɗannan littattafan kuna buƙatar ku je ku karanta su don ku ga ƙarin bayanai dangane da shafa akan hufi fa'idojin shafa akan hufi game da abin da ya shafi fiqh ku karanta littafin al-majmu' sharh al-muhazzab na al-imam an-nawawi Allah madaukakin sarki ya taimaka ku fahimta ana shafa akan hufi ne don sauki da aka nema wa musulmi to kada a ƙa'idanto ƙa'idoji masu zafi har ya zama kuma shafa akan hufi ɗin ya fi wanke ƙafa ɗin wahala to sai ban babu fa'ida kenan wa alaikum salam idan mutum ya cire hufin shi bayan ya riga ya yi shafa a kai yana da yancin je ya yi sallar shi ba tare da ya ainihin sake alwala ba ba tare da kuma ya sake wanke kafar shi ba domin wannan shafa akan hufi yana tsayawa matsayin wanke kafa ne saboda haka na zo na yi alwala na shafi hufi na sai kuma na ga cewa ba zan yi sallah da hufin ba sai na cire sai zan kabbarta sallah ta ba tare da na sake alwala ba ba tare da na sake wanke kafar ba waccan shafar ta isar duk da ba zan yi sallah da ainihin abin nan da hufin ba misalin wannan shine mutumin da ya shafa ya shafi gashin kanshi yanzu misali kai na da su ma sai ne shafa a kai kafin a zo sallah kuma sai ne aski ne ƙwaryen molo yanzu sai na sake yin alwala kenan ko ko sai na sake shafa haka a na riga na yi abin da yake wajibi a kaina duk hukuncin su ɗaya duk hukuncin da ya shafi safa akan ofi shi ne shafa akan safa duk hukuncin ɗaya ne karanta littafin jawahirul ikhlil littafin da ake kira lawali da sani to ku karanta cikin lawali din ya yi waɗannan maganganun har ya kawo ƙarara dangane da shafa akan safa din yace su ne ake kira ashurrab a yanzu a ƙasashen larabawa yace ana shafa akai wato hatta malikiya ma sun yarda kenan الحديث الواحد والسبعون عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مغيرة بن شعبة ألا مدعو بكين سلكي قال مش يرضايتي ما كسنتي تعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهالا كفيا فأهويت لأنزع خفيه سينا تبنا زن أينهم تشيو من زن الله صلى الله عليه وسلم خفيشي فقال سينا زن الله يتبعه ما كربدسي فإني أدخلتهما طاهرتين الناس قد أفافوا النهوى سنة تركي tsarki a nan abin da yake nufi zahiri shine tsarkin alwala wato annabi ne je tsuguna zai yi alwala sai wannan sahabi da ke bin shi yana mai hidima sai ya tsuguna don ya cire mishi takalmin nashi hufin nashi sai annabi ya ce ka bar su domin sa'ad da zan saka su a ciki sai da ne alwala fama saha alaihi ma sai annabi ya shafa a kansu muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun suka ainihin rawaito wannan hadisi Allah ya taimaka kun ga wannan hadisin ko to wannan hadisin yana daga cikin hadisan da ke dalilantar da cewa kafin ya halatta kai shafa a kai sai ka yi sai ka wanke kafafuwan tukuna sai ya zan in ka saka su da tsarki tsarkin da ake nufi tsarkin alwala ina fata an gane ba shi ce bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 206 muslim a lamba ta 274 da kuma lamba ta 79 sai ya ce وزاد المصنف رحمه الله في الصغرى حديثا وهو أتكلم التاسع أمة الأحكام الصغرى في الإمام المقدس يقال عن حديثي باشي شين حديثنا عشرين بهدي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه مختصر رواه مسلم yake gudan ta dan ne ne Allah ya kara musu yarda yake na kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Annabi ya fi tsari da ya fi tsari sai ya alwala sallallahu alaihi wa sallama wato bayan ya je ya yi tsarki sai ya zo ya alwala kuma ya shafa akan hufin shi sai malamin ya ce ya kawo hadisin ne a takaice wato shi Abdul Ghani din rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 273 Allah ya taimaka sai mu koma ainihin sama وعن هروا دغ مغيرة ابن شعبة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين مغيرة يكي من ذن الله صلى الله عليه وسلم وعي شافا أكم خفين شقدابي فقلت يا رسول الله سنت يا من ذن الله نسيت من تواكيني قال بل أنت نسيت سيتي آآ كوني دي كمنتا بهذا أمرني ربي عز وجل دوامنا أبنجي ناني بوايا دوكا ومرتيني sai yake dalil akhrajahu abu dawud kenan abu dawud ya fitar da wannan hadisi mana samira kasa yake da'if wannan hadisi mai launi ne rawahu abu dawud al-imam